نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونزي شيغا مسلمش kana so za ka musulunta kai kake so ka musulunta da ‘yancinka da amincewarka da yardarka ko wani ya takura ka ya matsa ma to alhamdulillah zan gaya maka abinda idan mutum ya amince da shi ya shiga addinin musulunci ashhadu abinda na faɗa za ka faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce na shaida na aminta babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce ka yadda ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu da musulunci da alƙur'ani ka yadda da haka to amincewarka da haka shine musulunci yaya sunanka Andrew to yanzu wane suna kake so wanne nasiru to alhamdulillahi muhammadu nasir nasir shine mai nasara kenan wato allah ya baka nasara duniya da lahira daga wani yanki ka fito ok daga balanga kake to kuma gashi ka shigo addinin musulunci allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci yanzu 'yan kwamitinmu za su koma gefe su maka bayanin idan mutum ya shigo addinin musulunci farko a sanar da shi addinin da ya shigo sannan kuma ya ci gaba da yin abin da ya kamata nan take da haka mun tanadi 'yan kwamiti za su koma gefe su maka bayani akan abubuwan da suka hau kanka kuma akwai makaranta ta musamman da muka tanada wanda ake ilimantar da wanda ya shigo addinin musulunci har zuwa wani lokaci za ka dinga zuwa wannan makaranta har ka samu cikakken ilimi game da addinin da ka shigo to Allah ya tabbatar da mu baki daya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ga wata ma za ta shiga musulunci kina so zaki musulunta ke kika amince ko wani ya matsa miki ya miki dole ba da amincewarki ba ke kika amince da kanki to zan gaya miki abin da ake shiga addinin musulunci idan mutum ya amince da shi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan ras muhammadan محمدا رسول الله abinda kika ce a cikin harshen larabci zan fassara miki kin ce daga yau na ɗau alkawari na shaida na aminta na gamsu ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce kuma daga yau na amince Allah ya aiko annabi Muhammadu da musulunci da alkur'ani don haka zan yi biyayya ga duk abin da aka ce na yi a musulunci ko aka ce na bari kin yarda da wannan to amincewarki da yardarki da wannan shine musulunci ya sunanki sunanki Esther to yanzu wanda suna kike sha'awa Esther wanne Zainab Allahu akbar ta ce maimakon sunanta na da Esther yanzu a dinga kiranta da suna Zainab da haka Zainab suna ne babba akwai ‘yar annabi Zainab akwai matan annabi biyu Zainab akwai sahabbai mata tili Zainab ha a cikin siyaru a alamun nubala da cikin littafin al'isaba fi tamizu sahaba sun kawo tarihin zainab da yawa har ma kuma a cikin al'isaba zainab sama da hamsin aka rawaito don haka sunanki zainab musulma allah ya miki albarka daga wani yankin kika fito zainab daga ina kike ina ok nan fantami to ok kin yi naki to alhamdulillahi kin fito daga yankin nayi nawa to kuma kin zo kin yi a musulunci to kin ga kin yi naki kuma kin yi nawa shine wato kin zo kin shiga addinin musulunci daga yankin ku muna fata Allah ya tabbatar da ke a musulunci to akwai yan kwamitin mu mata suna nan malamai ne za su koya miki addinin musulunci kuma za a yi rijistar sunanki a cikin makaranta za ki dinga zuwa lokutan karatu kina ɗaukan ilimi da haka muna fata Allah ya tabbatar da ke a addinin musulunci in kina da wani bayani kuma sai ki yi musu Allah ya tabbatar da mu baki daya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوتامي البركة وتر رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo goma ga watan bakwai 2014 za mu tashi suratu nuh suratu nuh ita ce a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta saba'in da ɗaya kuma wannan sura ta sauka a maka adadin ayoyinta guda ashirin da takwas adadin kalimominta 227 adadin hurufanta 950 abinda take koyarwa shine gwagwarmaya tsakanin annabi nuhu da mutanensa da hujjoji da ya ba su na hankali da na shari'a akan kaɗaitakar Allah a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa amma dai waɗannan mutane ba su gamsu ba ba su yarda ba ba su bi ba sakamakon haka Allah subhanahu wata'ala ya wato gama da su annabi nuhu Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani sau arba'in da uku a cikin surori ashirin da takwas kuma yana cikin annabawa na farko-farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a kansu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا فاتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna arsalna Nuhan, haƙiƙa tabbas dahir lalle mun aika annabi nuhu an yi amfani da inna harfu taukidin wa nasibin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara na damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli maza fi mahalli jar fi mahalli nasbin ismu inna arsalna nuhan jumla min al fi'l wal fa'il shine khabaru inna Allah subhanahu wa ta'ala ce inna arsalna lalle tabbas mu mun aika nuhan annabi nuhu sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi salatu wa salamu ila qaumihi zuwa ga mutanensa me muka ce masa an anzir qaumaka ka gargadi mutanenka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ta zo musu wannan shine abin da Allah ta'ala yake yi baya halakar da mutane har sai ya aika musu manzo tukunna yace wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula ba mu kasance masu yi wa mutane azaba ba har sai mun aika manzo an ƙaryata shi tukunna to in Allah ya aiko manzo ba a yadda ba ba abu ba aka kangare aka ƙiyarda to an samu dalilin azabtarwa rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul manzanni ne masu bishara da aljanna masu gargadi da wuta don kada mutane su samu dalilin da za su kubuta a wajen Allah bayan ku ga manzo ya zo musu so saboda haka Allah ya aiko shi kamar yadda ya faɗa a baya inna arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin haƙiƙa mun aika nuhu zuwa ga mutanensa yace musu ni mai gargadi ne zuwa gare ku kuma mai bayyana gargadi a fili Allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim ina jiye muku tsoron azabar rana wacce take mai raɗaɗi wani guru Allah ce kazzabat qaum nuhin faqalu fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir Allah ya ce sun ƙaryata mutanen annabi nuhu sun ƙaryata nuhu suka ce fakazzabu abdana Allah ce suka ƙaryata bawanmu wa ƙalu majnunin hamma suka dangana shi ga hauka suka ce kuma an tsawatar masa ya daina wa'azi ya daina karantarwa uguru ya ce Allah ya ta gaya mana a gurare da dama game da shi annabi nuhu to a cikin littattafai da dama na tarihi sun yi ƙoƙarin bayyana mana a wane yanki aka yi annabi nuhu amma abin da ruwayoyi suka fi nunawa an yi annabi nuhu ne a wani yanki da ke tsakanin ƙasar turkiya da ƙasar suriya a yanzu domin wannan dutsen na judi kamar da zuwa cin adalisul qur'an cewa a nan gurin yake wani guri ne ko kuma tsohon birnin kufa kudancin iraki kusa da inda garin kufa yake a yanzu a nan ne aka yi mutanen annabi nuhu shi kuma judi din wani dutse ne da yake wata jazira wato wani tsibiri da ake kiransa tsibirin ibn umar kusan iyaka suriya da turkiya a yanzu kuma ana ganin wannan dutsen in ka je wani guri da ake kira a ainu diwar ainu diwan a suriya to ta nan ana gano wannan dutsen na judi kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani to a wannan yanki aka yi annabi nuhu da mutanensa to allah ta'ala ya ce qala ya qaumi ya ce ya ku mutane na inni lakum nazirun mubin lalle ni a gare ku mai wa'azi ne mai jan hankali ne mai faɗakarwa ne mai tunasarwa ne mubinin kuma mai bayyana wa'azi ɗin a fili yadda za ku gane yaya wa'azin yake a ni'budullaha ku bauta wa Allah ku kaɗaita Allah da bauta kada ku bauta wa kowa sai Allah shine wa'azin tauhidi shine abu na farko da annabawa suke karantar da mutanensu tauhidi daga wahada yuwahidu tauhid idza ja'alta shay'a wahidan at-tauhid huwa ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi kadaita Allah da abinda Allah yake banta da shi min ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifati menene rububiyya ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir a kaɗaita Allah shi kaɗai ya yi halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta sannan ifradullahi ta'ala bil ibadati shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah da bauta Allah na'budu illa Allah wa an na'budahu bima shara'a kadaita Allah da bauta da kadaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da biyayya wajen yadda za a bauta wa Allah to da aka yace wannan shine sai kuma kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofinsa a kira Allah da sunan da ya kira kansa da shi ko manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da shi a ingantattun hadisai a siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da su a cikin ingantattun hadisai min gairi tamthilin wala takayifin ba tare da an kwatanta Allah ko an misalta Allah ko an auna Allah da halittarsa ba ba kuma tare da an korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba wato wannan shine wato abin da ake nufi da bauta bauta tana da rukunai guda hudu dole a samu al'abdu wanda zai yi bautar Allah ya kasa bayinsa zuwa kashi uku akwai bawa gama gari kowa da komai bawa ne in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wani abin da ke motsi ko baya motsi a cikin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu bawa yake ga Allah wannan shine bawa gama gari kowa bawa ne sannan akwai bayi keɓantattu wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama waɗannan bayin Allah keɓantattu kenan waɗanda suka keɓance Allah da bauta kuma Allah isaka musu da sakamako sannan akwai keɓantattun keɓantattun bayin Allah su ne annabawa waɗanda suka fi kowa daraja a cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake siffanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kalman bawa wa in kuntum fi shakkin mimma nazzalna ala abdina idan kuna shakkar abin da na saukarwa bawana kun ga kenan bauta wani babban daraja ce da Allah yake siffanta annabawansa da shi subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba ولم يجعل له إوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إذ أوهى إلى عبده ما أوهى وأنه لما قام عبد الله أليس الله بكاف عبده kun ga Allah yake ta siffanta shi da bauta bauta saboda shine babban mukami ta bangaren ka abinda zaka kai ga Allah shi ka zama mai bauta saboda haka wannan shine wato yace ku kadaita Allah da bauta sai al-ma'budu wanda za a bauta wa shine Allah shi kadai ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba sai at-ta'abbudu shine aiwatar da bauta din bil khawfi war raja wal mahabbati wal wal ta'zim wato a so Allah a girmama Allah a yi kwaɗayin rahamar Allah a ji tsoron azabar Allah bi fi'il awamirihi waji tinabu da wahihi alal wajhi allazi ja'at bihi shara'i'uhu a ji tsoron Allah a yi kwaɗayin rahamar Allah a girmama Allah a so Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni ko ya hani kamar yadda shari'a ta zo da shi wannan shine at-ta'abbud sai kuma al-ibada din ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina wa hiya mabaniya ala aslaini al-ikhlas wal mutaba'a sai kuma abinda za a bauta Allah da shi ya tattare duk wani aiki na fili ko na ɓoye magana ce ko faɗa ce a fili ko a ɓoye wanda Allah iso iyadda da shi kuma ya ce a aikata to wannan an aikata da ikhlasi kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce wattaquhu sannan ku ji tsoron Allah ku kiyayi dokokin Allah ku bi Allah kun ga yace bayan ibada sai taqwa sannan ya ce wa ati'uni ni kuma ku yi mun biyayya qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin idan kun yi waɗannan abubuwan guda uku da ibada da takawa da da'a ga manzo yaghfir lakum min zunubikum zai gafarta muku daga zunubanku min dinnan mun dauka tabi'idiyya ce ko zai yafe muku jinsin zunubanku domin tauhidi kadai yakan sa a yafe maka duk zunubanka kamar yadda ya tabbata hadisi kudisi ya kai bawa na da za ka zo min da cikin duniyan nan gabaki ɗaya da sabo da zunubi sannan ka gamu da ni ba ka aikata shirka da na zo maka da cikinta na gafara saboda haka duk yawan zunubanka Allah zai iya kankare ma da su sakamakon tauhidi wa yu'akhirkum kuma Allah zai jinkirta muku ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambato shine wato zai jinkirta muku ba zai muku azaba ba ko zai jinkirta muku ya ƙara muku tsawon rai har zuwa wani lokaci a nan ne malamai suke kafa hujja da wannan aya da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu wanda duk yake son Allah ya ƙara masa tsawon rai kuma yake son Allah ya masa albarka a rayuwarsa to ya dinga sada zumunta kenan sada zumunta takan ƙara wa mutum yawan shekaru sai Allah ya jinkirta ajalinka ba zai zo da wuri ba idan kana waɗannan ayyukan to shine Allah ta'ala ya ce yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma zai jinkirta muku zuwa ga wani wato ajali wanda yake abin ambato shine zuwa karewa ajalinku ba tare da an halaka ku ba inna ajalallah lalle alkawarin Allah da lokacin da Allah ya sanya idza jaa idan lokacin ya zo la yu'akhkharu ba a jinkirtawa ba a daga lokaci in lokacin mutuwa ka yayi ko kuma annahu ajalul maut ana nufin ajalin mutuwa ku in ya zo ba wanda ya isa ya jinkirta muku ko kuma ajalul ba'si idan wato lokacin tashin alkiyama ya zo ba wanda ya so ya isa ya ƙara shi ko ya rage ko kuma ajalul azab idan ajalin azaba din nan ya zo to ba yadda za a kauren muku da ita law kuntum ta'lamuna da kun kasance kun sani to da kun ba Allah kun kadaita shi da bauta na'am
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana hanyoyi da dabaru na wa'azi da annabi Nuhu ya yi amfani da su a tsawon shekara dubu ba hamsin. Walƙad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun Allah ya ce haƙiƙa mun aika annabi Nuhu ya kwace shekara dubu ba hamsin yana yi wa mutanensa wa'azi, amma ba su yarda ba, ƙarshe ruwan ɗufanu ya kama su suna masu cutar kawunansu. Ya ce, ƙala rabbi, ya ce, ya Allah mahalicina, inni da autu ƙaumi, haƙiƙa na kirawo mutanena zuwa ga addininka, zuwa ga kaɗaita ka da bauta, lailan wa nahara. Na yi wa'azi da daddare, na yi wa'azi da rana. shi kowace ma wa'azi yake yi falam yazduhum du'a'i amma kira na zuwa gare ka din bai ƙara musu komai ba illa firara sai gudu na suke daɗayi idan an ganni za a yi wa'azi duk sai a watse ko a fashe ko a tafi ana izgili ana musu ba'a wa inni kullama da'autuhum ice haƙiƙa ni duk sanda na kirawo su litaghfira lahum su tsaya su bauta maka don kai musu gafara ja'alu asabi'ahum sai su sanya 'yan yatsunsu fi azanihim a cikin kunnuwansu wato su toshe kunnansu don ma kar su ji mai annabin zai ce wastaga shausiyabahum kuma su lullube tufafinsu ma'ana su rufe jikinsu don kan ma in gane su sai mutum in ya hango annabi nuhu sai ya rufe fuskarsa don ma ka a gane shi cewa jiya fa an je an masa wa'azi ko kuma su rufe fuskarsu don ma kar su ji wa'azin naka wa asarru sun cuɗe a cikin kafircinsu da saɓansu na Allah can mumini Allah ce walam yusirru ala ma fa'alu ba su doge akan ci gaba da saɓan Allah ba amma su waɗannan sun doge bisa saɓan Allah wastakbaru suka yi girman kai istikbaran girman kai wato dama girman kai rawanin tsiya kowa ya naɗa shi yayi asara wanda aka samu girman kai kamar ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai wuce ba sai aka ce me girman kai batsarul haƙƙi wa gamɗin nasi na farko dai shine rashin karɓar gaskiya kun ga mutanen annabi nuhu suna da siffar rashin karɓar gaskiya sannan kuma suna da wulaƙanta mutane wa ma nara katta ba aka illal lazina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kazibin wani gurin ma suka ce inna lana ka fi dalalatin wa inna lanzunnuka minal kazibin mu muna ganin kana cikin bata kuma muna ganin ka a matsayin makaryaci kaga wannan wulakanta mutum ne kun ki karɓar wa'azinsa kuma kun zage shi kuma an zagi mabiyansa ba ma ganin masu binka sai sakarkaru ƙauyawa daga cikinmu waɗanda ba su da ra'ayin kansu irin kawai in sun ji ana abu sai su bi yan mu biya rima mu sha kiɗa ne yan amshin shata ne su ba su da ra'ayin kansu badiyar ra'ayi ra'ayinsu a fili yake ba sa tsayawa su yi tunani dogo kafin su yadda da abu thumma inni da'awtuhum jahara ice sannan na kirawo su a fili an yi wa'azi an yi gangami an yi shela an yi yekuwa an tara jama'a an yi wa'azi irin wannan thumma inni a'lantu lahum sannan na bayyana musu wa'azin wato an yi an yi da sifika an yi a rediyo an yi ta kafafen yada labarai yadda za su ji su gamsu wa asrartu lahum israra kuma na gana da su ganawa na musu wa'azin boye kowa a bi shi gida ko majalisarsa ko zaurensa ko unguwarsa a je a kira shi shi da shi a yi masa wa'azi wannan din ma duka bai biya bukata ba a ƙarshe Allah ya masa wahayi lan yumina min qaumika illa man qad amana babu wanda zai ƙara imani daga cikin mutanenka sai wanda dama can ya riga ya yi imani saboda ka duk wa'azin nan da kake yi ba za su karɓa ba ba za su yadda ba ba za su gamsu ba dama mun ce abin da ke kai mutum wannan matsayin idan sabo ya zama sabo idan aka saba da sabo to an shiga matsala shi yasa matakin farko da ake so a goge wa mutum a zuciyarsa shine kada ya ji yana sha'awa ko yana marmari ko yana kwaɗayi ko yana sha'awar yin sabo a- a a sa masa ayoyin ƙur'ani da hadisai su dinga tsorata shi suna nuna masa munin abin da zarar ka ji kana son ka yi sabo to ka ɗau matakin farko na yi to in ka ji cewa ka gamsu za ka yi to sai ka je ka yi idan ka yi an samu aikatawa bayan gamsuwa kuma an samu aikatawa to aikatawa ɗaya ba ita ke jawo a halaka mutum ba domin wani ya aikata sau ɗaya sai ya yi nadama ya yi kuka ya yi istighfari ya tuba ya inganta tubansa kuma Allah ya yafe masa to sai maimaitawa maimaitawa shine a sake yi a sake yi a sake yi don ana ta maimaita sabo yau da gobe yau da gobe sai kuma a saba da shi idan mutum ya saba da sabo sai kaga ya kafa ma kungiya ya yi masa jam'iyya ya- yana yada shi yana son mai son saban yana yaƙi da wanda baya son saban saboda ya zama al'ada an saba da shi ya zama jiki to irin waɗannan mutanen da suka saba da sabo ya zame musu jiki har suke ganin ma faɗa da saban ko wa'azi akan saban ko faɗakarwa ko tunatarwa ko nusantarwa laifi ne ma ka zo ka ce yaya za a daina wannan sabo kamar yadda mutane a namulu suka ce suna ganin sa unasun ya tatsaharu ku muna ga mutane ne da kuke son ku tsaftata ku tsarkaka wai ku baka irin wannan laifin to kaga abin yayi nisa kenan fa qultu astaghfiru rabbakum nace musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafara Allah mahaliccinku ku daina shirka ku daina sako ku daina laifi innahu kana gaffara lalle Allah subhanahu wata'ala ya tabbata mai gafara ne ga bayinsa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونقول يكي توا غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول الله مي غافرة نمي يافيا نمي توبا ني يا كوباينا وأن دكوك أيك تقرنا أبسا كاوننكو kada ku fidda tsammani daga samun rahamar Allah Allah yana gafarta zunubi baki ɗaya inda Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai kenan duk laifin da kai ka taho wajen Allah kofa Allah a buɗe take yustatabu li ahadikum ana karɓar tuban ɗayan ku ma lam yughargir matukar bai je gargara ba wani ko yace walaysat tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana wallan lazina yamutuna wa hum kuffar in kaga ba a karbi tubanka ba sai idan kayi jinkiri kayi nawa har sai da kaga ranka zai fita sannan kace ka tuba wannan malam yu gargir mutuka bai je gargara ba mutum ya je gargara to abu ya riga ya ɓaci kenan to yace ku nemi gafara Allah mahalicinku hakika Allah ta'ala ya tabbata mai gafara ne ga bayinsa me zai muku ma yursilu sama'a alaikum midrara zai sako ruwan sama a kanku yana bubbuga yana bulbula yana kwarara kamar yadda bahaushe yake cewa kamar da bakin ƙwarya za a yi muku ruwan sama mamako wanda zai game ko ina a samu ko mai tare da arziki wa yumdidukum bi amwalin kuma Allah zai daɗe ku da dukiya wa banina zai ba ku ‘ya'ya domin kuɗi kaɗai babu ‘ya'ya matsala ne ‘ya'ya kaɗai babu kuɗi matsala ne yanzu idan Allah ya ba mutum muloniya babu ɗa sai kaga ji hankalinsa ya tashi cewa ya za a ban kuɗi ba ɗa kaga ana ta addu'a ana ta roƙon Allah ya bada ko ɗa ɗaya ne shine ake cewa dan Allah ba ni ji ba haushi idan mutum ya roƙa ya roƙa bai samu ba sai ce Allah kowane iri ma ba ni to in yaro ya kangare sai ka ji ba haushi yana cewa sai ka ce dan Allah ba ni wato Allah ba ni kowane iri ma saboda baka nema baka samu ba to saboda haka ‘ya'ya babu kuɗi matsala ne wani yana nan da ‘ya'ya tili abinda zai ci da su ko ya riƙe su ko ya musu tarbiya ko ya biya musu kuɗin makaranta ya kasa kaga shi ma matsala ne a baka ‘ya'yan tili babu kuɗi ko a baka kuɗin tili babu ‘ya'ya to sai Allah ya haɗa musu farin cikin duniya ga kuɗi ga ‘ya'ya sannan ga gonaki arzikin damuna ga noma ga kiwo ga lema a gari ga danshi ga iska mai daɗi ga AC ana sha sama raɓa ƙasa raɓa gida raɓa mota raɓa kasuwa raɓa to kaga an musu arziki kenan wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku gonaki masu albarka wa yaj'al lakum anhara kuma Allah zai sanya muku teku da ruwa inda za a haƙa a samu rijiya a samu burtsatse a samu famfo a samu bohol ya zama ko ina an haɗa famfo cikin gida ana kunna ruwa baya ɗaukewa baya kafewa baya ƙarewa law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibuna to Allah ya ce ga arzikin da zai mana nan ga arzikin da zai wa mutane nan idan sun koma gare shi malakum wai me yake damun ku ne la tarjuna lillahi wa qaran ba kwa tabbatarwa da Allah girmansa ba kwa ganin girman Allah me yasa ba kwa ganin girman Allah ne ai ganin girman Allah shine matakin farko na bautar Allah at-ta'zim wal mahabba wal khawf wal raja idan waɗannan abubuwan guda hudu suka zauna maka a zuciya to ka samu tushen ibada ana bauta wa Allah dan ana ƙaunarsa wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa ma qadarullah haqqa qadarihi ai bisu girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba bayan soyayya sai kuma girmamawa bayan girmamawa sai kwaɗayin rahama sai kuma tsoron azaba shine ce malakum la tarjuna lillahi wa qara ai la tarawna lillahi azamatan me yasa ba kwa ganin girman Allah in ji malam Abdullahi dan Abbas fassara ta biyu la takhafuna lillahi azamatan me yasa ba kwa jin tsoron ganin girman Allah in ji malam Farra'u da malam Ibnu Qutayba ko la tarawna lillahi ta'atan ba kwa ganin biyayya da ta cancanci ku yi wa Allah ji malam Ibnu Zaid ko la tarjuna aqibatal iman wat tauhid ba kwa fatan ƙarshen samun wato nasara ta sakamakon tauhidi da imani Malam Ibn Qayyim yayi dogon sharhi akan wannan cewa addini an gina shi ne akan ganin girman Allah da kuma soyayyar Allah. Idan soyayyar Allah ta zauna sai kuma ta'azimul amri wan nahyi ka dinga girmama in Allah ya ce ayi to ka girmama yin ka tashi ka yi. Idan Allah ya ce a bari ka girmama barin kuma ka tashi ka bari. To addini gaba ɗayansa soyayya ce da biyayya. Biyayya ce da soyayya ba a raba su. abin da kake so za ka bi shi abin da kake bi za ka so shi saboda haka idan soyayya ta zamo babu bi kaga ta zamo ta iri daban kenan idan so ya zama biyayya ta zamo babu kauna kuma ta zama wani abu daban to Allah shi ana haɗa masa duka biyar ɗin ka so Allah ka girmama Allah ka yi kwaɗayin rahamar Allah ka ji tsoron azabar Allah kuma ka yi ikhlasi ma'ana komai ka yi don Allah kuma akan shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine cikakken imani kuma shine cikakken musulunci ita ce cikakkiyar aqida ta bautar Allah subhanahu wata'ala wa qad khalaqakum atwara alhalin Allah subhanahu wata'ala ya halicce ku mataki mataki mataki mataki anan an masa fassara hudu fassara ta farko ya halicce ku mataki mataki shine matakin farko mutum yana mani sannan ya zama jini ya zama tsoka ya zama kuma har aka kai shi zuwa ga yadda ya zama mutum walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati tasjudu li adam walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahaman ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وسكت أبن أكي نفي كينان ناهل تشيكو متاكي متاكي نبيو ناهل تشيكو متاكي متاكي شيني متن ينا يارو يزمو متاشي يزمو dattijo ya zamo tsoho tukum-tukum har ta kai ga mutuwa shine matakan da mutum zai bi har ya kare kana nan kana nan sai kaga kai ne yaro a ungoku wata zai ga kai ne samari ku ne matasa sai ku ga ku ne manyan gari ku ne masu aure da iyali sai ga ku ne tsofaffi kuma ku ne matattu ku ake cika makabarta da ku to haka mutum zai kare a hankali a hankali ko ba kai komai ba sai ka ga ashe karewa kake yi sai aka ce duba liman tsala umruhu wa hasuna amaluhu ma dalla ga wanda ya tsawon rai kuma ya aiki mai kyau domin ƙarin rai ko ƙarin lokaci dama aka baka in kana abin kirki ka ƙara in kana abin tsiya ka rage amma idan kana ƙara tsawon rai kana ƙara sabo to kana ƙara jawo kanka asara ne fassara ta uku walqad khalaqakum atwara Allah halicce ku mataki mataki shine warinsun ku dogaye ne zungura zungura wasunku kuma gajeru ne wani ma wada ne wani ma dara wada ne tsif dab yake da ƙasa wasunku masu ƙiba ne wasunku sirara ne wasunku tsila ne ma sannan wasunku farare ne wasunku baƙaƙe ne wasunku munana ne wasunku kyawawa ne shine ma'anan atwara ɗin to kuma fassara ta uku kenan fassara ta hudu qalaqakum atwara ya halicce ku kun zama mataki mataki wa minkum mu'minun wa minkum kafir wasunku musulmi ne wasunku kafirai ne wasunku masu bin sunna ne wasunku masu bid'a ne wasunku masu gaskiya ne wasunku masu ƙarya ne wasunku masu tauhidi ne wasunku masu shirka ne wasunku masu imani ne wasunku masu munafunci ne wasunku masu ilimi ne wasunku jahilai ne to haka na al'amarin yake hawa hawa hawa duk an shigar da waɗannan fasarori ƙarƙashin wa wa qad khalaqakum atwara tsauran ba da tsaurin kenan alam tarau ice shin ba ku gani ba ko ba ku yi duba ba kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai bakwai ibaqan hawa hawa mataki mataki sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai akwai abin mamaki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي جعل لكم ما في الأ... خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فالله تعالى وجعل القمر فيهن الله يسني وتا فيهن أتكنس نورا ينادى هسكي والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق الله تعالى ce shine wanda ya sanya wata fihinna to ai wata a saman duniya yake walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin amma Allah ce fihinna mun sanya wata wasu ka ce haskensa yana kallo ta sama kuma yana kallon ta ƙasa ma'ana yana haskacin sama yana hasko ƙasa wa ja'ala shamsa siraja kuma Allah ya sanya rana babbar fitila wanda ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an ad-daw'u yana nufin haske mai zafi nur kuma yana nufin haske mai sanyi shi yasa da annabi ya tashi siffanta sallah ya ce was-salatu nurun was-sabaru diya saboda hakuri dannewa ne sai aka ce haske ne mai zafi ita kuma sallah da yake aikatawa ne sai aka ce haske ne mai sanyi domin kamar yadda malamai suka ce ita shi wata yana samun haskensa ne daga rana shi kuma haskensa sanyi yake bayarwa shi yasa zaka ga in kana kwanciya a cikin hasken wata sai ka kamu da me sai ka kamu da mura in ka kana kwanta a zafin rana fa sai kai ta gumi to kaga ashe kenan kowanne yana ba da haske amma kuma hasken iri-iri ne kamar yadda Allah ya bambanta su wallahu ambatakum minal ardi nabata Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce ku daga ƙasa halitta ko ya tsiro ku daga ƙasa tsirowa yadda ake tsiro da wato abin nan shuka haka Allah ya tsiro da ku ya zura'ukum fihi yana shuka ku a cikin wannan laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir to Allah ta'ala shine ya fito da ku minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa Allah ya yi ku lokacin da Allah zai halicci annabi Adam sai ce wa mala'ika jibrilu je ka ka ɗebo mini ƙasa sai jibrilu ya zo ya ɗebi ƙasa kala-kala iri-iri da baƙar ƙasa da farar ƙasa da jar ƙasa duk ya haɗa da ƙasa mai tauri da ƙasa mai laushi da ɓarangwazai da duwatsu da birji da ƙasa da yashi da sauransu duk har haɗa ya kai wa Allah aka kwaɓa aka yi annabi Adam sai hadisin yake cewa sahihi ne a cikin turmuzi sai jama'a da aka yi su sai kowa ya biyo ɗabi'ar irin ƙasar da aka yi annaba adam wanda ya biyo mai taurin sai ya zama mai tauri wanda ya biyo mai laushin sai ya zama mai laushi wanda ya biyo farin sai ya fari wanda ya biyo baki bakin sai ya baki don haka ba kamar yadda suke cewa wai baki la'antarsa aka yi sai ya baki ba ka so a gurinsu baki la'ananne ne to ba haka ba ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab yace ya ku mutane hakika babanku ɗaya ne sannan kuma Allah mahalicinku guda ɗaya ne ba bambanci tsakanin fari da baki ko baki da fari balarabe bai wuce wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bai wuce balarabe ba baki bai wuce fari ba fari bai wuce baki ba sai da tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum mafi darajar ku wanda yafi tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum mafi darajar ku mafi girman ku wanda yafi tsoron Allah ba fari ko baki ko mai kiba ko siriri ko dogo ko gajere ko mummuna ko kyakkyawa ko dan Afirka ko dan Asia ko balarabe ko bature ko ba indiya ko ba chane ba kowa a wajen Allah ɗaya ne abin da zai fi imaninka da Allah da tsoronka ga Allah da ilimin da ka samu na sanin Allah hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab to Allah ta'ala yace summa yu'idukum fiha to da Allah ya tsuro ku daga cikin ƙasa tsurowa to kuma shine zai mai da ku cikin ƙasa bayan kun mutu babban gatan da za a maka alhaji babban gatan da za a maka malam babban gwatan da za a maka ranka ya daɗe yallaɓai sa babban abin da za a yi maka sa in ka mutu a tabbatar da mutuwarka a tabbatar ka mutu sannan a yi maka wanka a sa maka likafani a yi maka sallah a ɗauke ka masoya suna kana kan kafaɗarsu idan kai na kirki ne kana cewa ku yi maza maza ku sauke ni ku yi maza ku kai ni idan kai ba na kirki ba ne to ai maza a sauke ka dan a rabu da sharri da an je an yi rami ai uwa ai ya a ɗauko mutum masoya su saka shi a kawo itace na ga kuna sawa a nan mu can muna sa wato abin nan tukunya ake yankawa sai a saka a rufe mutum sannan kuma a mai da ƙasa a lullube sannan kuma a tsaya a yi wa mutum addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku nema wa ɗan uwanku gafara ku roƙi Allah ya tabbatar mar da harshensa yanzu nan za a fara yi masa tambaya to kun ga kowa an mai da shi cikin ƙasa to nan kuma shi kenan gurin zaman mutum kenan thum wa yukhrijukum ikhraja sannan Allah shi zai fito da ku daga cikin ƙasa fitowa kamar yadda ya faɗa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa ga ta nan shimfiɗaɗɗiya siru fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa ku ga yadda Allah ya faɗaɗa ƙasa ya yalwata ta ya yi mata abun ban mamaki wani ɓangaren ruwa wani ɓangaren tudu wani gurin daji wani bushashe wani sahara iri-iri mutane iri-iri garuruwa iri-iri ɗabi'o'i iri-iri abun mamakin Allah iri-iri litasluku fiha domin ku shiga cikin litasluku minha subulan fijaja domin ku shiga daga gare ta tafarki wanda yake mai faɗi ko ku tafi ta ruwa ko ku tafi ta sama ko ku tafi ta ƙasa wani ya tafi a jirgin ruwa wani ya tafi a jirgin sama wani ya tafi a mota wani a babur wani a keke wani a ƙasa wani a raƙumi wani a jaki wani a doki wani alfadari ga hanyoyi nan iri-iri da ake saduwa zuwa ga bukatu iri-iri yadda Allah ta'ala yalwata litasluku minha subulan fijajan ai subulan fijajan hanyoyi masu faɗi masu yawa waɗanda za ku je don biyan bukatunku to fa Allah dishe muku wannan ya kafa musu hujja da waɗannan abubuwan na rububiyya cewa Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta su lura da waɗannan mana su gode wa Allah qala nuhun sai annabi nuhu ya ce bayan ya gama wancan wa'azi rabbi innahum asawni ya Allah haƙiƙa sun saba mini wattaba'u sun bi man lam yaziduhu maluhu wanda ba abin da dukiyansa ta ƙara masa wa waladuhu da ƴaƴansa illa khasaran sai taɓewa sun ƙi na sun bi kangararre wanda yake takama da dukiya yake takama da ƴaƴa to amma da ƴaƴan da dukiyar ba su ƙara masa komai ba tunda ba tauhidi ba aƙida sai taɓewa wa makaru makaran kubbara sannan sun ƙulla makirci makirci babba sun yi babban makirci sun hana mutane shiga addinin musulunci sun hana abu annabi nuhu sun kuma nuna wa mutane annabi nuhu ma kamar wani mahaukaci ne ko wanda bai san abin da yake yi ba wa qalu ga makircin da suka yi din nan babba an fassara shi suka ce la tazarunna alihatakum kada ku bar abin bautarku kada ku yi watsi da abin bautarku kada ku fita sha'anin abin bautarku suna cewa wa qalu a alihatina khairun amhu wato gumakanmu ne suka fi ko shi sun suna cewa kada ku bar bauta gumakanku saboda shi la tazarunna alihatakum Allah ta'ala ya ce sannan suka ce wala tazarunna waddan kada ku bar gwankinku na waddu an ce shi waddu asali wani babban malami ne mai bautar Allah wanda ya kafa makaranta yake koyar da tauhidi to amma bayan ya rasu sai shaidan ya ga almajiransa sun damu da mutuwarsa sai zo ya ce to tunda malam ya mutu ba kwa ganinsa me yasa ba za a dan yi muku hotonsa ba kuna liƙawa a jikin gidajenku shikenan sai ya yi hotonsa sai ake liƙawa ana nan ana nan ruwa yana wanke hoton sai ce to me yasa ba za a dan sassaƙa muku na gunki ba domin ku dinga ganinsa yau da gobe sai ya sassaƙa musu hotuna gunkinsa ana nan ana nan sai waɗannan suka mutu su masu ilimi ne amma kuma shaidan ya yaudare su da yin gunki suna wucewa ƴaƴansu sun zo jikokinsu sun zo sai shaidan ya dawo ya ce iyayenku fa ba su yi gunkin nan ba kawai don su zira masa ido sun yi ne domin su yi kamun kafa da shi wajen Allah ya biya musu bukata sai suka fara kamun kafa da gumakan su ma waɗannan da suka wuce da wasu suka zo sai suka yi ce musu ku kuma fa ku san wannan gunkin shi yake biyan bukata ku roƙe shi kawai sai suka fara bauta musu to sun dade a haka shi yasa da annabi nuhu ya zo ya ta wa'azi fa ma amana ma'ahu illa qalilu sai yan kaɗan ne suka yi imani da shi to daga nan ne gumaka suka yaɗu a duniya wato sai ka shiga duniya zaka ga abun mamaki yadda gunki ya cika duniya yadda gumaka suka yi tsiri suka mamaye ko ina a cikin faɗin duniya kuma kaga yadda ake girmama gunki yadda ake bautar gunki yadda aka yadda da gunki kuma kaga masomin gunki da mafarin gunki daga malamai aka fara yin hotunan su aka koma ana zana su aka koma ana sassaka su aka koma ana kamun kafa da su aka koma ana bauta musu da ƙarshe kuma bautar gunki ta samu gindin zama a cikin al'umma shi yasa malamai suke hana sanya hotuna na mutane a jikin gidaje ko a jikin abin hawa da sauransu saboda wannan kofar da ta buɗe wa waɗancan mutanen kan mu ma ta buɗe mana har annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran sun yi alkawari da mala'ika jibrilu zai zo gidan annabi sai ya ki shigowa annabi ya tambaye shi dalili ya ce gunki na gani mu ba ma shiga gidan da akwai gunki ko akwai kare ba ma shiga wannan gidan da haka malamai suka ce duk wani gunki da ke gidanka je ka ka fidda shi abinda kadai aka yadda a bari ya tsana ya bebi ta wasan yara wannan shek albani a cikin adabu zifaf haka da cin sahihul bukhari ya kawo cewa sahabbai suna yi wa mata suna yi ma 'ya'yansu ya tsana ta audiga su ba su suna wasa da ita a lokacin azumi domin ya shagaltar da su ha'a sharuwa haka nan na aisha ta tare da 'yan tsanarta 'yan bebinta ta wasa wannan kuma ba a hana ba saboda 'yan bebi tana koya ma yara san yara musamman mata kuma tana koya musu tarbiyyar yara kamar yadda kai kuma sai a sai maka akuya don ka saba da kiwon akuya farko akan sayo mutum kaza ne in ya saba da kiwon kaza ana nan ana nan an masa shayi sai a sai masa akuya to in ya saba da kiwon akuya kuma sai a yi masa aure to an san zai kawo mata abinci kamar yadda yake kawo akuyarsa dusa da harawa wala tazar wala suwa'an kada ku bar gunkin ku na suwa shi ma yana cikin abin da ya kamata ku bautawa wala ya gusa kada ku kyale ya gusa wala ya uqa ko ya uqa ko nasra waɗannan su ne duk an ce sunayen mutanen kirki ne su biyar ɗin nan ƙarshe aka zo ana bauta musu wa qad adallu kathira haƙiƙa waɗannan gumaka sun batar da mutane da yawa rabbi innahunna adallanna kathiran minan nas ومن تبعني فإنه مني ومن أساني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام annabi ibrahim ya ce allah ka tsare ni da zuriyata kada mu yi bautan gumaka domin sun batar da mutane da yawa wala tazidu zalimina illa dalala kada ka ƙara wa azzalimai komai sai bata na'am
mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Allah subhanahu wa ta'ala ce mimma khati'atihim saboda saban da suka yi wa Allah na kangare masa uguriku aka nutsar da su fa udkhilu nara aka kuma shigar da su wuta ranar alkiyama falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba su samu wani mai taimako ba in ba Allah ba kuma Allah bai tsare su ba tunda shi ya halaka su wa qala nuhun annabi nuhu ya addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara Allah kada ka bar da gida ɗaya ko mazaunin gida ɗaya daga cikin kafirai ka halakar da gidan ka halakar da mai gidan a wayi gari ba gidan ba mai gidan innaka in tazarhum Allah lalle idan ka kyale su yudillu ibadaka za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran ko ba za su haifi ɗa ba sai fajiri kafaran kuma kafirai ma'ana ɗa ba a haihuwansa kafiri ko fajiri amma idan ya samu iyayensa fajirai kafirai sai ya koyi da su kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi shine abin da annabi nuhu yake nufi tunda iyayensu fajirai kafirai ne to ko an haife su ɗabi'a su za su koyo rabbi ghifirli ya Allah kai mun gafara wali walidayya kai gafara ga iyayena waliman dakhala baitiya mu'minan da wanda ya shiga gidana yana mai imani da kai walil mu'minina wal mu'minati dukkan mu'minai maza da mata dukkan yi musu gafara ya Allah wala tazidu zalimina illa tabara kada ka karawa azzalimai komai sai halaka wa tabbarnahum tatbira shine ma'anan halaka Allah kada ka kara musu komai sai halakarwa wannan shine karshen suratu nuh da kuma abin da ta kunsa na wa'azi da faɗakarwa da jan hankalin mutane su ba Allah da kuma abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu da mutanansa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana ayoyin da suka yi bayanin ni'ima a cikin suratu Nuh Allah ya ba mu ikon aiki da su wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu ya kiyaye mu baki ɗaya Allah muna roƙonsa ya sa alƙur'ani ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba malam nakan ga wasu suna yanka shanun da suka mutu sai su kai gidan zu su sayar su ce wai ai dabbobi za a ba ko hakan ya halatta na farko dai an haramta siyan mushe an hananta cin mushe Allah ya tsine wa banu Isra'ila lokacin da ya haramta musu mushe sai suka yanka mushen suka ɗauki kitsan suka daskarar da shi suke amfani da shi wajen shafa wa jiragen ruwa saboda kada su yi tsatsa kaga an ki cin biri in ji bahaushe an ci me an ci dila saboda haka abin komai ya haramta a jikin mushe in ba fatarsa ba in ka ga mushe kana so to feɗe shi in ka feɗe shi sai ka ɗauki fatar ka jeme ta saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wani mushe na wata dabba da aka ba maimuna sai ta mutu ta jefar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai dauki wannan mushen sahabbai suka ce me za a yi da mushe yace fatar yutahhiruhu alma'u wal qaras idza dubiga ihabu faqad tahura idan aka je mai fata ayyuma ihabin dubiga faqad tahura idan aka je mai fata yutahhiruhu alma'u wal qaras in kai amfani da bagaruwar jima da ruwa sai ka tsaftace shi amma naman sai dai su bayar kyauta a ba waɗannan dabbobin su ci amma ba za su siyar da shi ba yin hakan bai dace ba ko ya saba musulunci malam shin wa'anne abubuwa ne suke karya azumi kuma wanne ake yin kafara wanne ne ba a yi musu kafara to mun yi bayanin mutum goma sha biyu da aka yi musu sauƙi su sha azumi a baya in ka saurara za ka ji abubuwan da suke karya azumi na farko niyyar fasa azumin in kai niyya ka fasa azumi to azumin ya karye saboda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa na biyu ka ci abinci da gangan azumin ka ya karye na uku ka sha ruwa da gangan azuminka ya kare na hudu ka je ma iyalinka da gangan azuminka ya kare na biyar ka kirkiro amai da gangan azuminka ya kare na shida wanda ya ridda daga musulunci azuminsa ya kare na bakwai wanda aka yi masa ƙaho shi ma yin ƙaho yana karya azumi akwai hadisin afdar alhajim wal mahjum ko kuma a yi wa mutum wato ƙarin jini wanda zai zame masa kamar abinci ko a masa allurar da za ta tsaya a matsayin kamar abinci duk waɗannan suna karya azumi waɗanda kuma aka halatta musu sha azumi mun yi bayanin su a bayan ka koma karatun su goma sha biyu ba sai mun maimaita su ba malam shi dan an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin amin za a ce ko sallallahu alaihi wasallama ai salati ake wa annabin an ambace shi al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaihi marowaci shine wanda aka ambace ni a gurina bai mun salati ba man nasiya salata alayya aqta'a tariqal janna manzo Allah ce wanda ya manta yi mun salati to ya kauce mu hanya aljanna da kan an ce annabi sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam hmm? nan ai bai ce alkunuti ba malam idan an yanke azumi saboda jinin al'ada idan an yi tsarki wace irin niyya za a yi kawai ai a dawo azumi niyya kawai shine an dawo azumi a zuciya za a yi niyya cewa gobe za a tashi da azumi saboda jinin al'ada ya ya dauke to a ci gaba da guraren da ake sanya tafsiri wanda muka bayani a baya sun kai wajen goma sha ɗaya akwai ƙari da aka samu a cikin jihar yobe nan ma ana sa wannan tafsiri sannan kuma a nan ma gidan rediyo refawa suna sa wannan tafsiri da karfe biyu da kwata zuwa karfe uku da kwata wanda alhaji abdulkadir hamma saleh ya ɗauki nauyi to allah ya saka masa da alheri malam to wata yar uwa tana buƙatar addu'a ai ba faɗi mai ta kawo ba allah ya sa ta ci jarabawa wata baiwa Allah tana roƙon addu'a tana da juna biyu Allah ya sauke ta lafiya wata baiwa Allah tana roƙon Allah ya ji kan mahaifinta wata ‘yar uwa ta buƙaci addu'a akan Allah albarkaci zuriyarta wata baiwa Allah tana buƙatar addu'a Allah ya biya mata buƙatunta wani ɗan uwa yana buƙatar addu'a Allah ya buɗa masa ƙwaƙwalwarsa ya rinka fahimtar karatu wata ‘yar uwa tana buƙatar addu'a Allah ya yi mata ciwon asma wani ɗan uwa ya ce a taya shi da addu'a akan aure da ya sa gaba zai yi ko za a yi masa wata baiwa Allah tana buƙatar addu'a Allah ya shirya mata da ‘ya'yanta to wannan duk masu neman buƙatu ne iri-iri wanda aka saba muna fata Allah ya amsa mana addu'ar mu baki ɗaya اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب